الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كوانا وتا شاتكوس دواتا أكو shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu an-nisa wanda yau insha Allah shine darasinmu na biyar daidai a cikin sura din a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta goma sha uku ta goma sha hudu faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa man yasi Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin wanda yau zamu tashi ne akan wato aya ta goma sha biyar fadin Allah madaukin sarki wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت hatta حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا a yau Allah madaukin sarki a wannan aya ya fara magana ne akan abin da ya shafi wato hukuncin mata su yi zina sai ce wallati ya atina alfahishata min nisaikum wannan wawu din um, ibnu ashur ya bayani a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir bayani mai tsawo dangane da menene matsayin wannan wawu din wawul ataf ce ko kuma kenan ana so ne a hada hukuncin da abin da ya gabata na magana akan mata yanzu kuma za a daɗa cewa wallati ya atina alfahishata sannan kuma da mata daga cikin ku musulmi waɗanda suka aikata alfasha kalmar wallati yana nufin mace ce ko mata wallati ya atina alfahishata waɗannan da suke aikata alfasha ana nufin azzina kenan min nisa'ikum daga cikin matanku fastashhidu alaihinna arba'atan minkum to ku kafa musu shaida mutum hudu daga cikinku mana yani minal musulmin a samu shaidu guda hudu daga cikinku musulmi su shaida cewa cewa sun yi zina wannan magana ana yi ne ga sarakuna ko masu hukunci wa mutane jagorori shugabanni alkalai idan za su yanke hukunci akan zinar mace to lalle a samu kafa shaida kamar mutum hudu kenan daga cikinku su shaida cewa wannan mata ta yi zina fatlubu alaihin na arba'atan min shuhud ku nemi shaidu guda hudu daga cikinku wannan yana nuna cewa ashe zina ba ta tabbata sai da shaidu guda hudu Allah ya yi wannan ne don tsare darajar mutum da kimarsa yanzu da mutum zai zo ya tarar da mace tana zina ko ya tarar da mace da namiji suna zina ya gansu kamar yadda tabariya take cikin turmi ya wuce ya je ya tsaya zai ba da shaida shi ma wani ya zo ya ce ya gansu kamar yadda tabariya take cikin turmi sannan na uku shi ma ya zo ya ce ya gansu kamar yadda tabariya take cikin turmi sai na hudu ya zo sai aka tambaye shi aka ce yaya ka gansu sai ce ina ganin su a cikin bargo suna ta kurmususu to waɗannan mutum uku sai an musu bulala tamanin tamanin saboda sun yi kazafi shi na hudun bai ba da cikakken shaida ba ko ya ce ina zuwa na ga namijin yana saka wando ita kuma na ga tana daura zani ina zuwa na ga namijin yana sa wando ita kuma tana daura zani shi ma duk ba hujja ba ne dole sai an gansu kamar yadda taɓarya take cikin turmi ko kamar yadda wato ɗan kwalli yake cikin kwallin tandu da mishi kamar yadda mishi yake cikin tandu wannan shine ka'ida ta shari'a dole ne sai an samu wannan shine fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu idan sun shaida fa amsikuhunna fil buyuti to sai ku tsare matan a gidajenku wannan tsohon hukunci ne na da hukuncin da ake wa mazinata kenan da mata fa amsiku alaihinna ay fahbisuhunna fil buyuti a gidajensu hatta ya tawaffahunna al mautu ku tarke su har sai sun mutu duk matan da aka kama ta yi zina to daure ta ake a rufe ta a gida kai ta zama har sai ta mutu ba za su sake fita ba shine tsohon hukunci na da aw ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya fitar da wani hukunci ko ya ba su wata hanya Allah ya yi bayanin me yake so a yi nan gaba wannan hukuncin hukunci ne na farkon musulunci kafin Allah ya saukar da haddi lalle kam idan mace ta yi zina ɗaure ta ake a rufe ta a gida har sai mutuwa ya zo mata to daga baya kuma sai aka soke wannan hukuncin aka ce idan budurwa ce sai a mata bulali sannan kuma a ɗaure ta a ɓoye ta abinda ake nufi da a ɓoye ta a kore ta daga garin a kai ta wani gari haka shi ma namiji idan kuma bazawara ce sai a yi mata a bulali kuma a jefe ta kamar yadda wasu malaman suka faɗa sannan daga baya Allah ya soke wannan hukuncin dan annabi sallallahu alaihi wasallama da qur'ani ya zo masa bai yi aiki da wannan hukunci din ba wasu daga cikin malamai cewa suka yi duk da cewa an soke bulala ga ita bazawara daɗin bazawara a yi mata bulala kuma a jefe ta ko bazawari a yi mai bulala kuma a jefe shi wannan shine abin da malamai suka tafi da yawa to amma daga baya an soke wannan hukuncin wasu kuma suka ce a'a kawai haɗa musu za a yi har yanzu ɗin idan mutum bazawarin mutum ne ya yi zina to sai an masa bulala guda ɗari sannan kuma a zo a jefe shi kaga hukunci biyu kenan idan kuma bai taɓa yin aure ba to shi za a mai bulala ɗari ne kaɗai amma ba za a jefe shi ba saboda bai taɓa yin aure ba abin da ake nufi da wanda ya taɓa yin aure wato wanda ya kai munzalin aure kuma ya yi alaƙa da mace haka wasu malamai suka ce za a haɗa tsakanin hukuncin guda biyu kamar yadda aka rubuto daga Ali bin Abi Talib an ce ya yi bulala ga wata mata da ake ce da shurahat alhamdaniya ya mata bulala ranar alhamis sannan ranar juma'a kuma ya jefe ta Ali bin Abi Talib ya ce jalattu ha bi kitabillah na mata bulala ne da littafin Allah da ya ce a jefe a yi mata bulala wa rajamtu ha bi sunnati rasulillah na kuma jefe ta ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama alquran ya ce الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله da mazinaci namiji da mazinaciya mace to ku musu bulali duk wanda bai taba yin aure ba ya zina to za a masa bulala ɗari kaga da ana wannan da an rage zina a ƙasar nan a samu mutum a kwantar da shi a ta shirga masa bulali sai an masa ɗari lafiyayyu kuma a samu wanda ya iya duka yawwa ya da kubil haƙƙi ɗari kamar ya bai daga dukansa za a yi malam da gaske ba wai wani wai wai ai wani haka amma dukansa za a yi sosai ya aljaldu aka ce ko ba ka bane yawa in ba ka ba ya zama wasa ma to wannan kenan sannan akwai aya da Allah ya soke ta ta jifa din tana na a cikin alkur'ani amma aya ce mansukhiya an shafe hukuncin an shafe tilawata amma hukuncin ta yana nan nusikha tilawa wa baqiya alhukm tilawata an shafe babu ita a cikin alkur'ani a yanzu hakan zaka neme ta amma kuma hukuncin ta yana nan فالشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هكا آية تكي da, da, da, da, da mazinaci mai aure da kuma wacce ta taba yin aure idan suka yi zina to a jefe su in ji Allah farjumhum albatta nakalan min Allah wannan azaba ne daga Allah wallahu azizun hakim an gane wannan ko to da wannan aya din hukuncinta gashi dai bata nan a cikin qur'ani amma hukuncinta yana nan kamar yadda sabai suka yi aiki da wannan din Umar dan Khattab ya ce ko da yake bata nan cikin alqur'ani amma za mu yi aiki da hukuncinta sannan mafi rinjayen malamai sun tafi akan cewa mazinaci wanda ya taɓa yin aure ba za a masa bulala ba jefe shi kawai za a yi mana wancan hukunci na cewa za a haɗa masa hukunci biyu a yi masa bulali sannan a jefe shi ba shi ne ra'ayin jimhurin malamai ba suka ce a inda tun da dai za a kashe shi to me kuma na masa bulali ba za a kashe shi ba tun da za a kashe shi ai ba sai an masa bulali ba suka ce manzon Allah ya jefe ma'iz da kuma gamidiya akwai ma'iz zinaye shi ma mai aure ne ghamidiyya ma ita ma zina ta yi mai aure ce ta ce ta zo ce ya manzan Allah tahirni tsarkake ni me ya faru ta ce ga ciki na nan na zina ne annabi ya ce aje a tambayo waliyanta anya ba hauka ta yi ba aka ce lafiyar ta kalau ta zo ce ya manzan Allah ka tsarkake ni annabi ya ce je ki sai kin haihu ta je sai da ta haihun ta dawo ta ce ya manzan Allah a jefe ni ka ji imani fa malam mu yanzu kai ne a nan gudun sai dai a neme ka wajen kamaru ka yi nisa Allah ku mutum bai zai tsaya ba tab ina ta haife dan ta kawo shi gashi a hannu tana shayar da shi annabi ya ce ki je idan kika yaye shi ya fara cin abinci ki dawo sai mai miki hukunci duk wannan fa wani hanzari ne da uzuri saboda ita wannan itiraf ba kamawa aka yi ba dan a shari'a ba a taba kamawa ba wannan hukunci na shaidu hudun ba a taba yi ba ba a taba samu an yi ba sai dai itiraf da ma'iz da gamidiya ma'iz da miji gamidiya mace ce kuma duka annabi sai da yasa aka jefe su ta zo ta yaye yaro ta zo da shi ma da gurasa a hannu ce ya rasulullahi gashi nan na yayi shari'a ya ma fara cin abinci tsahirni tsarkake ni annabi ya ce ku tafi da ita ku je ku jefe ta aka je aka sa ta aka daure ta fa shuddat alaiha thiyabuha dama haka ake sai a daure mutum gaba daya da suturarsa sai a samu duwar watsu ai ta jifa gau gau gau sai ya mutu malam wannan in dalla ala shay in yana nuni akan wani abu yana nuna mana wato qubhu zina cewa zina mummunan abu ne kai daga jin abun ba da dadin faɗa ma mai aure fa mai aure mai aure mai aure idan yayi zina wannan shine abin da shari'a ta ce ya masa ai ta jifansa da tsakon kwani da duwatsu sai ya mutu a kashe shi amma yau ina ina ina yawan waɗanda suke ma'aurata ne kuma suna zina matan aure zina masu gidaje zina yau hadda dattawa ma akwai mazinata masifa iya masifa kuma ba a dauke ta kamai ba karka dauka wai wani abin damuwa ne kai ne da kake zuwa makaranta kake zuwa gurin wa'azi kana jin malamai suna cewa kaza kake daukan wani abu ne na damuwa zina amma Allah ba su damu da wannan ba mutum ɗaya za ka je na baka labari cewa ba zai iya irga ma matan da ya lalata ba akwai wanda duk tafiya idan ya tafiya da matan banza yake kwana yana zuwa sarin kaya yana zuwa dama yana da karuwarsa da ita zai kwana hatta wannan ciwon ciwon ciwon ciwon kanjamau dinnan da ake ta ake ake ake ta jin tsoro wallahi wasu ba ruwansu da shi ba abin da ya dame su da shi kawai za su je su sa dan abin kwaroron roba da suke sa su je su taɓar na da za su shi dan ya mantar da su yanzu ku duba irin musamman abin tausayi irin yadda ake ba da labari akan direbobin tireloli duk ƙauyen da yake akwai karuwai ana shan giya sai ka ga tireloli tireloli a wannan ƙauyen ba a cewa komai sun cika ƙauyen kowannen su ya je yana kwana da karuwa an bar karen mota a cikin mota in ya ga dama in ya ga dama shi ma ya je idan ya nemi tasa karuwa ya kwana da ita kuma abin tausayi mafi rinjayen direbobin tirela a ƙasar nan musulmi ne direbobi na tirela ba mafi rinjayen su musulmi ne ba arna ba ne amma ka duba irin fasadi da barna suke zinace zinace a makarantun mata boarding schools na mata ta kai ga sai a rinka zuwa ana ɗiban 'ya'yan mutane ana ana ana fita da su ana yin lalata da su zina matan aure ba su daina yin zina ba mace tana da aurenta tana zuwa ta yi zina mijinta zai yi tafiya kawai sai ta yi ta kulla alaka da wani ya je ta barna da ita musamman zina ta masu aure ma da ba gane ta ake ba matan ba a iya fahimta ba lallai bane ka gane tunda dai tana da tana da mijinta sai a zo a sa maka bala'i a gida baka sani ba to wannan shi yake nuna mana wato yana da kyau duk wanda zai aure ya tace matan da zai aura kyau kada ya dauki hankalinka kwalisar mace da gantsararta a anguwa fuskar ta kyanta farinta ko wani abu makamancin wannan kada ya dauki ranka wallahi in kai wasa za ka dauki guba ka kai gida to me amfanin ka dauki matar da zaka kai ta ba kai kadai kake alaka da ita ba wallahi da yawa yawan matan da mutane mutum sai kaga abin tausayi wannan ya zo yayi aure amma wallahi ba shi kadai yake alaka da ita ba wallahi ana zuwa ana daukan ta a tafi da ita a je wani wuri a yi barna da ita akwai musibar da ta wuce wannan ka tafi kasuwa ita kuma ta tafi harka ka tafi neman abinci ka yi tafiya ita kuma wani ya zo akwai wanda ma aka rena masa wayo shi kan a gidansa ma ake barnar mutum ne mai yawan tafiye-tafiye kawai idan da zarar ya riga ya tafiya matar kawai sai ta kira kwartanta kawai sai ya zo su kwana tare Allah ya tona mata asiri mai gadi ya gane akwai mai gadi a kusa da su ta san masu gadi akwai sa ido shi ya lura cewa duk ranar da alhajin nan baya nan ya tafiya kwana ɗaya biyu uku sai ga akwai wani wanda yake kewayewa yake zuwa gidan kamar zai shiga ya fita in ya shiga baya fita amma ba kowa ne yake iya ganewa ba shiga yake matsiyaci ya kwana a gidan kwana yake tar da safe a dafa masa shayi a toya masa wainar kwai ya kama hanya fita da matar wani kaga iya rashin mutunci kenan sai da alhaji ya dawo wata ran ya ga alhaji mai gadi ya ga abin yayi yawa ce alhaji da Allah kai hakuri karka ce na shiga harkar gidanka kai hakuri fa alhaji ce ya akai me ba komai ce a kai hakuri kai hakuwa ya akai ne ce da Allah alhaji tambaya nake so ne da Allah kana da wani uwa ne da in kayi tafiya yana zuwa gidan nan yana kwana sai alhaji ce ni ya ce a ai tambaya ce alhaji ya ni ba da wani uwa ce to gaskiya akwai mai zuwa yana kwana a gidan nan a nan gidan ya ce kwarai kuwa ya ce to shi kenan da yake alhaji yana da dabara yawa bai yi wa matar magana ba sai ce to zan yi tafiya nan da kwana ɗaya biyu da Allah in na yi ka shirya da zarar ya zo kurin ka sanar da ni ta waya zan ce na yi tafiya amma ban yi tafiyar ba hakan kuwa shirya shi ma kuma namiji ka san akwai kamu in ya ga dama in ana masa barna a gida zai iya kamu ya ce mata ya tafi tana murna mutumin ka ya lallabo ya lallabo sai da mai gadi ya tabbatar ya shiga sai ce to alhaji mutumin nan yana gidan nan ya iso ya iso ya iso ba sai mai gida ya dawo ba ai sai dawo tunda gidansa ne ya zo ba sallama kurin ya shiga ai labarin bai da daɗi malam Allah ya sauwaƙe iya shiga gidan nan sai tarar da abin ba a cewa komai sai ga ya ɗauki gatari ya tsara shi gida biyu ne ya kashe shi ne ya kashe ta ne ya rasa ma ya zai sai duka duka duka shi kenan dai ƙarshenta dai ya za a yi dai a rabu ne ko kuma ma bayan an rabu din ma watakila wasu zo su baka hakuri kai hakuri kaddara ce al'amuran rayuwa ne matan nan na zamani sai hakuri shikenan an cuce ka baka hakuri to wannan musifa Allah tsare mu da ita shi yasa yana da kyau ya koyan uwana mu aure mata masu tsarki ku yi kokari ku yi aure mai tsarki ka nemi gida mai tsarki ka nemi gida mai tsafta ka auri ya yar arziki wanda za ta tsare ma mutuncinka ko da baka nan haka annabi ya ce almar'atu saliha wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malika idan baka nan za ta tsare ka ta tsare maka mutuncin ta ba za ta bari wani ya zo ya keta gidanka ba sannan kuma dukiyarka ba za a wulakanta ba haka ake wallati yatin alfahishata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أجي أجدا حسي متوا ta zo ta same su ko kuma Allah tabaraka ta'ala ya fitar musu da wata hanya a wajen Abu Hanifa a wajen Abu Hanifa Allah ya masa rahama wato ba a ba a ba a ba a tagrib din nan abinda ake nufi tagrib kamar yanzu misalin yaro idan yayi zina idan aka yi masa bulali guda ɗari to za a yi tagribinsa sai a kore shi daga nan kano sai a mai da shi ya tafi can kamar ya koma lagos ko ya koma maiduguri sai ya yi shekara ba a ganinsa a hana shi zama a ganin shi wannan shine hukuncin mazinaci mara aure to amma a gurin abu hanifa wannan ba a yi ya ce mansuk ne fi haƙƙil bikiri ga wanda yake wanda bai taɓa yin aure ba ba sai an masa wannan ba amma da yawa cikin malamai sun saba wa abu hanifa sun ce za a yi a doke shi kuma a kore shi daga garin nafi'u ya ruwaito daga abdullahi dan umar cewa manzon Allah abdullahi dan umar yana cewa darraba nabi darraba nabi sallallahu alaihi wasallam wa gharraba wa anna abubakar daraba wa gharraba wa anna umar daraba wa gharraba manzon Allah yayi bulala kuma ya kora sannan umar ma yayi bulala ya kora sannan kuma abubakar ma yayi haka shi ma duk sun yi sun kora hadisin imamu tirmizi a cikin kitabul hudud sai dai ya ce hadisi ne garib sai kuma bayan ya gama magana akan mata bayan ya gama magana akan mata kuma sai dawo kan maza kun ga a farkon ayar cewa wallati ya atina alfahishata ko wallati ya ce to sai kuma ya ce walladani na'am واللذان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما wallazani atiyaniha minkum wadanda kuma suke yin zina daga cikin ku wato maza ko kuma wallazani atiyaniha minkum wadanda suke aikata zina ar-rajul wal mar'a kenan da namiji da mace su haɗu su yi zina ya atiyani ha ay ya atiyani al-fahisha al-fahisha ana nufin zina dan abin da ake nufi da al-fahisha shine abin da ake tsananin kyamarsa ba a so shine al-fahisha a kira'ar ibn kathir allazani allazani da kuma wallazina ko wallazai ne yake karantawa fa'azuhuma to ku cutar da su kamar ya a cutar da su ai fa'ayyiruhuma bil lisan ku ki aibanta su da baki wannan shine hukuncin farko a ce amma khifta Allah kai baka da tsoron Allah idan an kama mutum yana yana zina ko an kama suna zina ba kwa jin tsoron Allah amma tastahi min Allah yanzu kai baka jin kunyar Allah amma kai hasara wallahi ka kunyata ashe kai ba mutumin kirki bane kai Allah wadarai da wannan mummunan aiki naka shine fa'azuhuma ku cutar da su da baki har su ji babu daɗi shi ka Abdullahi dan Abbas cewa ya sabbuhuma washtumuhuma ku zazzage su inji dan Abbas shine fa'azuhuma an gane ko a wata riwaya ne ce fa'azuhuma bil lisani wal yadi ku cutar da su da baki kun ku yi amfani da takalma ku samu ku samu ku samu takalmi ku ta yafa musu samu bayan takalmi ashe mazinaci ne kai pa shi mutum banza baka da mutunci ka dauko bayan takalmi ka san iya wulakanci ka doki mutum da bayan takalmi to haka Abdullahi dan Abbas yace fa'azuhuma ina fata ana fahimta fahimta ba idan sun tuba ta ba wannan alifu tasniya ne su biyu din da mijin da matar in suka tuba min alfahisha daga wannan zina wa aslaha kuma suka gyara aikinsu bayan wannan barna da suka yi fa'ari zuwa huma to kau da kai gabarinsu ku daina cutar da su ɗin kenan ai fala tu'zuhuma inna allaha kana tawwabar rahima lalle Allah mai karban tuba ne kuma mai jin kai tabaraka wa ta'ala ina fatan kuna fahimta to misali yanzu wani zai iya cewa kaga yanzu a wacar ayar aya ta farko a an yi magana akan a tsare su wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti aya cewa ta yi ame a tsare su a gida to ita kuma wannan aya cewa ta yi fa'azuhuma to ya za a haɗa ayoyin waccar aya ta ce a tsare su a gida wannan kuma ta ce a cutar da su to ya za a haɗa ayoyin shikenan babu cin karo waccar aya ta farko tana magana ne akan mata wannan aya ta biyu kuma tana magana ne akan me maza idan mata ne ku tsare su a gida ai ta ɗaure su har sai sun mutu ko kuma Allah ya saukar da hukunci a kansu idan maza ne fa to sai a basu sai a musu a cutar da su da baka a musu kuma duka da takalmi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa sai a basu ci gaba da tafiya don saboda za su je neman tuwo ko ko ba ka bane ba to wannan kenan to amma wannan hukuncin fa ya ku yan uwana gabaki daya idan kun lura hukunci ne wanda yake kafin a saukar da ayar haddi dan kun ga ba hukunci ne wanda yanzu ana yin shi ba farkon hukuncin zina kenan abinda Allah ya ce a yi wa mazinata Allah ya kawo wannan ne dan a nuna mana munin zina kar ku ɗauka zina wani abu ne wanda yake mai kyau zina tana lalata al'umma zina tana lalata dangantaka zina tana samar da marasa mutunci a cikin al'umma zina tana cire kunya a tsakanin al'umma zina tana ɗebe albarka kamar yadda annabi ya faɗa matukar ba ku daina yanzu na ba hatta ruwan sama da Allah zai sauka muku ba zai sa albarka a ciki ba sai a ɗauki komi na ku za ga bai da albarka kuma ku lura duk mazinaci kayansa babu albarka ko babban mai kuɗi ne in dai mazinaci ne to za ga babu albarka a cikin dukiyarsa kuma abu ne mummuna sannan ya ishi zina illa wato duk wanda ya sai an masa duk wanda ya je zina da yar wani to in Allah ya sa da sai an yi da nasa kai da yawa ko kai kaɗan ba gadara ka je kana lalata 'ya'yan mutane ba to za ka haifa wata baiwa Allah wata ran ta zo ta same ni tana kuka tana zubar da hawaye tana cewa mijinta mazinaci ne iyaka zina ta ce ta yi ta yi ta yi ta yi abin ya gagara ta ce amma abin da yake bata mata rai yake sa take zubar da hawaye ta yi nasihan nan yaƙi kuma ga ta ita ɗalibar ilimi ne kuma tana zuwa makaranta bai hana ta zuwa gurin karatu ba ta ce a yanzu haka suna da yara 'yan mata matasa wanda sun kai munzalin aure ta ce wannan abin shi yake damunta ta ce in ta ga yaran nan ga yadda suke ta ce kuma malam mutum ne mai tsanani ta ce ko zance baya bari a gidan shi ka duba rashin mutunci fa shi yana zuwa yana lalata 'ya'yan mutane amma na sai ce ko zance baya bari ta ce wallahi da ya dawo gida ba wanda yake tambaya sai wannan yaran ta ce kuma yana yin ne saboda ya san barnar da yake wa 'ya'yan mutane gani yake in nasu sun fita za a je a yi ta ce malam na yi iya kokari na ina tsarewa amma dole sai sun kubuce wata rana to abun mun rasa inda za mu sa kanmu na ce alkawarin Allah ne kuwa inda ba tuba ya daina ba kuma Allah ya karɓi tubansa sai an yi da wannan yaran ko ba a yi da su ba sai an yi da jikokinsa ko kuma a yi da kanwarsa ko yarsa ko da uwarsa dole ne sai an yi da wani naka na kusa eh wani mutum ya zo gurin annabi zai musulunta ya ce shi ya yadda ya karɓi musulunci amma gaskiya magana zina ba zai iya dainawa ba a yi masa ahuwa a kan zina dai ba zai iya bari ba shi ne maza Allah ya masa tambaya ta hankali ya ce to zo ya zo ya ce za ka ji daɗi a yi da mahaifiyarka ya ce kai ina ya ce za ka ji daɗi a yi da yarka ya ce ina ba daɗi ya ce za ka ji daɗi a yi da ƙanwarka ya ce da yarka ba a da danginka ba a'a annabi ya ce to wanda za ka je ka yi zina da ita kake cewa mu barka ka yi zina da ita uwar wani ne ko yar wani ko kanwar wani ko yar wani ko ba haka bane Allahu akbar malam duk wacce ka je ka yi zina da ita ka yi zina da uwar wani ka yi zina da kanwar wani ka yi zina da yar wani ka yi zina da yar wani to kwatanta wannan abu akan ka a lokacin da ka je kake lalata da ita yarinyar ka tuno kai ma ga naka kana haifa kai ba zina ba ko wasa mutum yake da mata mutane yake barna wallahi idan ka ga ƴaƴanka kurin ka tausaya musu na'am ko kana kwance a kabari ko kana raye kana zaune wani zai zo sallama da yarka da sunan zance za a yi kuma wani abu so ya je ya lalata ta akwai abin da ya fi ciwo ka wahala akan tarbiyyar yarka kurin wani ya je ya dauke ce je barnatar da ita to wannan shine musibar da take faruwa mutum yana zaune a gidansa a zuwa tattara yarka a tafi da ita da sunan zance an tafi da ita a je a gama lalato ta a dawo maka da ita nawa nawa ne iyaye suke kama yaran suna tofe tofen yawo a gida wata baiwa Allah ta ga yarta tana tofar da yawo tana tofe tofe ta ce wance yaya dai ta ce ba da lafiya ne mama ba ki da lafiya kamar yaya yarinya da an dafa bini tsit ta tofar da yawo bini bini tsit ta zubar da yawo sai kishiyar uwarta take ce mata suke faɗa cewa a ji a duba yarinyar nan kasan mata wato mace akwai matan da suke gane mace tana da ciki ba sai an yi test na asibiti ba saboda masifar wato kwarewa da sa ido wallahi suna ganin yarinya tana yin aure wata ɗaya wata biyu sai a yi dariya wallahi haka suke yi sai ka ji ana cake ma za a ba ke kaɗai ba ce ai subhanallah aka dauke ta aka yi ta aka je aka bincika shi a je a yi test ana yin test sai gashi positive ciki ne da ita yarinya budurwa yar makaranta ana sakandare ma ba mu ba a zo ma tunanin za a yi waye ko ne ko ba yaya aka yi za a dake ta za a kashe ki ubanta ya dauko gatari zai sara mata wallahi kaza ta ce kar ku sare ni kar ku dake ni yaya aka ce saurayi na ne wane ne me ya faru ce wallahi zuwa yake yi idan mun zo nan mun fita muna zance sai zo ya dauke ni ko ya ce mu haɗu a wuri kaza wata ran muka je mu wani gida ya je kai ni wani ɗakin sa muka je muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin cuce mu an yi kaza sai kuka uwa ya ya za a yi ya za a yi shikenan gaskiya zancen nan idan bai zai ba a hakura da shi ko kuwa samari a hakura da shi saboda barnar da ke faruwa ta yawa wallahi ko ba ka bane kawai a hakura in ka gani kana so shi kenan kawai Allah sa albarka a maza maza a sa lokacin aure a baka yarinyar ka dole ni yanzu ina ruwa na da wani magana zance da gemu na ni yanzu nan na lahira nake nema ni za ka tambaya ka ce ka ce wani dole ne sai da zance matanka nawa wataƙila ma ko ɗaya baka da shi tambayi samarin bayan ka su za ka tambaya ka ce musu sai dole ne ni in dantani ne ba ruwana ba abin da ya dame ni mu yanzu na lahira muke ne wa ko alarma a to ai gaskiya ne ai wannan tambayar samari za ka yi wannan tambayar dole ne ko da ke ga alarma nan su ne sababbin kamu Allahu alam ba san ba sai yaya za a yi ba dan Allah ya uwa mu kokari mu tsare wannan Allah ya faɗi wannan hukunci ne ba dan komai ba dan dan wato a nesantar da mu ga lalata zuriyar mu da kuma lalata ainihin wato dangantaka dan a cikin zinai akwai lalata wato wato wato dangantaka ya zo a cikin cin hadisi ingantacce daga Abu Huraira da Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah kara musu yadda um, cewa wasu mutane guda biyu sun yi jayayya uh, sun kai kara gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ɗayansu sai ce ya rasulallahi iqdi bainana bi kitabillah yi hukunci tsakaninmu da littafin Allah sai ɗayan kuma da yake yana da fahimta sai ce ajal ya rasulallahi faqdi bainana bi kitabillah yi hukunci tsakaninmu din da, da littafin Allah sai ce kuma kai min izini ne magana ya manzan Allah sai annabi ya ce bismillah yi magana mutum biyu ne suke jahiliya to shine sai yake cewa inna ibni kana asifan ala hada dana ne yake ma'aikaci ne ga wannan dana yana aiki a gidan wannan sai ya je zina da matar shi dana ne yake aiki boyi boyi ne yaron gida ne na wannan kurin ya je lalata da matarsa sai aka bani labari cewa wai dan nawa za a jefe shi ni kuma sai na ce a'a ba za a jefa min ɗana ba zan fanshe shi da awaki guda ɗari sannan kuma zan ba da baiwa ta guda ɗaya da baiwa ɗaya da awaki ɗari ko tumaki ɗari sannan dai daga baya sai na je na tambayi ahalul ilmi na tambayi malamai sai suka bani labari cewa a'a ba za a jefe ɗana ba za a yi wa ɗana ne bulala ɗari sannan kuma za a fitar da shi daga gari a ta gribinsa amma jifa kisa za a yi wa matar shi wannan mutumin ne haka malamai suka gaya mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa wannan mutumi yace amma wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannun shi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah lalle zan yi hukunci tsakanin kuɗin da littafin Allah amma gana muka wa jariyatuka faraddun alaik da tumakinka da yar baiwarka da ka kawo na fansar ɗanka an mayar maka ba za a karba ba ɗanka za mu masa bulala ɗari za mu masa bulala ɗari ɗanka sannan kuma za mu kore shi mu fitar da shi daga gari shekara guda sai annabi ya umarci a unais al-aslami ya ce je kamo matar wannan mutum shi kuma ɗayan fa'ini a tarafat idan har wannan mata ta yi itirafi mana ta yi confessing ta faɗa cewa ta yi lalle yaro ya yi zina da ita annabi ya ce farjumha ka jefe ta kar ma ka ɓata lokaci aka zo da baiwa Allah yaya aka yi da gaske ne yaron gidanki ya yi zina da ke sai ta ce eh kwarai haka ne sai manzon Allah ya ce to ku ba ta duwatsu aka je aka jefe ta wannan hadisin imamul bukhari ne hadisi ne ingantacce abin da ya dame ni a nan gurin shine ashe wannan yana nuna cewa idan mutum mara aure in yayi zina bulala na za masa in mai aure ne fa to abu na biyu kuma yana nuna ku duba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ashe yaron gida yana da illa ko yaron da yake gidanka yana da illa kar ka saki jiki akan yaron gidanka kowaye kuwa dole ne a shiga tsakanin yaran gida da matan gida duk mai addini za ga yana da tsanani a gidansa akan abin da ya shafi wannan su zage ka su ce ba ka son mutane kai dan tsanani ne kana da mugun hali ba abin da ya dame ka ka yi abin da Allah ya ce kurum mutum ya zo ya bar gidansa matansa ba su da lissafi ba su tsari ka ga kato ya zo ya zauna a cikin mata wai yana hira da su saboda yaran gida ne wannan ba addini bane maguzanci ne kuma haramun ne wallahi bai halatta ba kuma ko kaninka ne uwa ɗaya uba ɗaya kaddara kaninka ne uwa ɗaya uba ɗaya in ka mutu zai iya aure matar kai ba ma in ka mutu ba in ka sake ta zai iya zuwa ya aure ta to dan me zai zo rinka shiga kan matanka ba wai an ce ba zai shiga gidanka ba zai shiga amma sai sun sa hijabi kuma in shiga ya sallama assalamu alaikum idan sun ce ya shigo ya shigo ba su ce ya shigo ba ya tsaya a waje amma galiba abin da yake faruwa in ka ce za ka yi wannan sai a yi ta haɗa ka da iyayenka mata mahaifiyarka ta zo shikenan matanka suna zuga ka za su raba ka da danginka dan uwanka uwa ɗaya ciki ɗaya uba ɗaya a zo a kaza kaza kaza a su zo a iyayenka su ta zagin ka mata a ce wai kai mai tsanani ne sai kai hakuri dole zaka gamu da wannan yanzu ka duba zamanin annabi wannan yaron gida ne ma'aikaci yake to ina wanda yake gabaki ɗaya ma ya ba da dama wa yaron gidansa komai ma yake a gidan shi komai wani fa tafiya ma zai ce kai wane ka shiga gidan ku rinka kwana da Allah sai na dawo bahaushe kenan mai bahaushi ta ba wala ka shiga ku kwana sai na ni zan yi tafiya saboda na san su antiwanci suna tana jin tsoro ka kaje ku rinka kwana a'udhu billahi ka kai kura ka hada ta da nama za ka hana ta ci ina ina ba daidai ba ne wallahi malam direbobi suna zana da mata direba wallahi akwai matar da da direban gidan take zana direba saboda mijinta ba mazauni bane irin yan yawon siyasa dinnan ne yau ana can an je can jam'iyya tana kira ana yau an tafi can matan nasa baya iya zama biya musu bukatu ga abinci kuma suna cin abinci sun nuna sun koshi sun ci abinci sosai kuma ba namiji babu miji biri biri biri da ya zo wowowo ya tafi yau an tafi abuja yau an tsallaka za a tafi lagos yau ana kaza jam'iyya ta kira yau an tura shi kwatano zai je wani sobe yau zai je nemo kaza shikenan ta gaba dama kudin sai abin nan ta kulla alaka da direba wallahi akwai matar da ta zo take fatawa take cewa akara makallahu ku rinka yi wa maza nasiha su ji tsoron Allah Allah ya haramta mana mu yi zina wannan magana tana kuka take fada yanzu haka mijin matar ya mutu ma ta ce Allah ya haramta mana mu fita mu yi zina Allah ya killace mu saboda mu zauna da mazajenmu su biya mana bukatunmu a gidanmu mu yi zama na halal ta ce yau tsakanina da mai gidana ya fi shekara hudu shekara hudu ta ce idan karya na masa a kira shi ya zo yanzu mai in gaya masa a gabanka kullum ya dawo gidan nan bai da ake kudin sai dai kwanta yana bacci in na yi masa magana ce kan na takura masa in na ce masa kaza sai ce ra'ayi ne za a tilasta masa ne na rasa inda zan sa kaina ta ce na yi wa iyayena magana saboda yana da kuɗi sun ce in yi haƙuri ta ce wani yana haƙuri zan yi in kuma akwai wata addu'a da za a bani to a bani na ce ba wata addu'a to wace addu'a ce tsakani da Allah mala ba wata addu'a ba wata addu'a wallahi nake gaya maka wannan matar kurum abinda take faɗa kurum dai tana ɗan jin nauyi nauyi da tsoron Allah amma abinda take nuna kai ta ma nuna cewa fa akwai ma mai yawan bugo mata waya ma ta ce ta kai ga wallahi ko fita ta yi ana taya ta a hanya ta ce in ta biya zuciya fa ita ma za ta iya zuwa ta ce abin da ta san me yake zuwa ke cewa ta yi malam ya fita ya ji ya biya bukatarsa a waje ni me yasa ba zan je kaza kaza ba na ce yi haƙuri yi haƙuri wata ce shekara biyu wata ce kaza wata ce kaza malam idan ana karanta maka abin da maza suke wa matansu a gida wallahi wasu mazan mugaye ne ba su da mutunci ko misƙalar zaratin ko misƙalar zaratin akwai mutumin da ba abin da yake hada shi da matar shi magana wai ba ta da yancin da za ta yi masa magana sai dai ta rubuta a takarda wannan cases ina gaya muku cases ne wanda sun faru ga sunan mu a gaban mu yake faruwa ba zai kula ta ba sai dai ta rubuta in tana da magana ce ki rubuta ki ba wa yaro idan zai ba da wani abu ko kudin cefa ne ko wani makamanci wannan sai rubuta kyar kyar kyar da yake dan boko ne mutumin banza sai ya rubuta a takarda sai ya hade da yan kudin sai ya dora mata akan talabishin ko ya daga ya daga dan dan dan DVD sai ya ajiye mata takarda kurin ya fita abun shi ta ce wallahi malam tafiya za ta kama shi zai tafi kasar waje ya sati biyu wallahi ban da ban isa ya gaya min cewa ya tafiya ba sai dai kurum in dare ya naga bai dawo ba rufe kofata ta ce malam nayi wa iyayena magana nayi magana nayi magana nayi magana da da iyayena saboda yana da hali yana da kuɗi sun ce na yi haƙuri ina faɗin wannan maganar ne saboda iyaye masu kwaɗayi ku bari ana cutar da 'ya'yanku amma ba za ku iya ɗaukan mataki ba in an yi magana wai hakuri hakuri ya za ku kubar ya ana cutar da ita ku raba auren mana ba gwanda ku je ku aura mata mai faskare ba da zai biya mata bukata wallahi gwanda mai faskare Allah Allah ko dan garuwa da zai je tura ruwa Allah Allah nake gaya maka ko musaki mai Allah ba ku mu samu da zai je bakin titi Allah ba shi ya kawo mata ya fi mata to me amfani shi wannan din ta ce ana nan ana nan wata malam ya dawo daga tafiya sai na je ya shiga ban daki sai na bude briefcase dinsa ina budewa briefcase dinsa jakar da yake tafiya sai ga condom condom condom da yawa a ciki condom ce a sha abin da yake kenan kun tace sai na fashe da kuka na ɗebe su an evidence hujja ya fito na ce dama abin da kake min kenan ko sai ce ke ni zaki wa sharri ashe baki da mutunci ni zaki wa sharri kun sai rikice ya rinka ashar ya rinka ashar ya rinka ashar kullum sai tafi gurin babanta yace to alhaji abin da nake so in gaya maka abin ya ishe ni tsakani na da wance ya kai ga yanzu har sharri take mun ta je ta sai kwandam ta samu a cikin kayana dan ta zo ta wata sunana a gurin ka ka shiga tsakanin mu da ita in ba haka ba kuma ga takardar ta kawai na hakura a'a alhaji na a'a yi hakuri alhaji yi hakuri yi hakuri zan yi maganin ta bata yi hakuri zan yi maganin ta haka zo aka zo ana sulhuntawa yaya za a yi ya za a yi ta ce wallahi malam ina ji ina gani suka haɗu da babana da shi babu irin zagin da ba su mun ba kuma dole babana ya sa dole sai na tsuguna na ba shi haƙuri cewa na masa shari na sa masa kwandon ta ce hakan na tsuguna na ba shi haƙuri na ce ka yi haƙuri shari na maka ta ce amma ni na san ba sharrin na masa ba dan dai in bi ubana ne kawai suna nan irin waɗannan bila adadin kana ganin sa mota suna tafiya sun sa manyan riguna da kayan gashin baki da wa mutanen banza ne kurum tarkace ne ba su da wani amfani ka kuskure ka je ka ɗebi yarka ka bawa wannan ka bawa hauka ka bawa shirme wallahi nake gaya maka samu mutumin kirki mai addini da zai tsare maka mutuncin matarka kuma bala'in da ya fi komai bala'i shine ya je ya yi zina ma ya zo ya sa mata bala'i A- a- wani cikin ma'aikatan asibitin Aminu Kano yana aiki a bangaren da ya shafi test na HIV muke yin hira da shi yana bani labari cewa ya kamata malam ku rinka zuwa malamai ku rinka duba irin al'umman mu yanda suka fada cikin wannan bala'i yace wallahi malam zaka tarar da mai gida shi shi kadai matansa amintattu killatattu wasu da niqabi da kawai za su ce amma wallahi tantirin mazinaci ne shi ya zo ya yi test yana da positive hiv kariya ne yana da mata hudu a karamukan lahu za a zo a auna matan nan a- a rayuwarsu a tarihi ba su taba yin zina ba ba su san na namiji ba in ba shi ba a zo a gwada uwar gida positive turaki ta biyu positive sannan ta uku positive amarya ma positive ta ce yanzu malam an yi adalci ya ce yanzu malam an yi adalci na ce ba yi adalci ba na ce to da yawa cikin yake cewa to da yawa cikin alhazan birni da kake gani da wasu da suke da awar manya-manyan mutane ne ko wayayyu ko suna ganin yan boko ne suna da alaka da mata bala'in da suke dora wa matan suke nan ce wallahi suna nan muna da su a nan da yawa da fayil ɗinsu a garin nan sunansu da komai ya ce ban maka maganar bangaren yara ƙanana ba ku yi haƙuri tunda mun zo magana ne akan zina ya kamata mu yi bayani akan al'umma a bala'in da ake ciki ya ce ban ma magana- maganar yara 'yan mata ba ya ce a nan gurin a nan gurin kana zaune an zo wajen test ɗin abin ba a cewa komai bini mini za ka ga yarinya ta yi kwalliya ta yi ado duk wanda ya ganta a titi yana sha'awa kamar ya je gidansa ya ce yana so zai neme ta ta zo da jakarta a rataye cakakal cakakal cakakal cakakal ya ce wallahi malam magani ta zo karba mazinaciya ce tantiriya ta je wani ya yi zina da ita ya zuba mata wannan masifar ya zuba mata wannan gubar akwai mutumin da ya zo ya mutu subhanallah zai mutu ana ta wahalan magani ana wahalan magani a kan shi ashe ya ci abi ne ana ta zirga-zirga su matan sun sani da kansa ya ce mu yake cewa akar mu kallawo sai fashe da kuka na ce kai hakuri ya kama manu ya rike su aka yi ya ce HIV ne HIV yana kuka yana ce HIV ya ya gama sai ta cewa mutuwa zai yi saboda abun ya gama abu nan an je asibitin an koro an je wancan asibitin an koro an je wancan asibitin an koro ya ce HIV ne malam sai nace subhanallah sai nace matan kafa sai ce duka suna da shi iya salaha kuma mutumin iya salaha ko kaji ko iya kirki iya salaha in ka ganshi iya cewa mutumin kirki ne kuma iya da kokari da taimakon addini ha kuma ya mutu ya mutu kuma ko matan suna nan in ka ga kamewa da ma ba sa ma fita babu niqabi wallahi da niqabi da safar hannu da ta kafa to ya za ka yi to ina faɗin wannan magana ne saboda gaskiya ana cutar da al'umma ana cutar da al'umma shi yasa iyaye kwaɗayi kwaɗayi ganin wane yana da riga mai kyau wane yana da mota mai kyau wane yana da gida mai kyau wane yana da kaza kada ya ɗauke ku ku duba salaha ku samu amintacce kuma ba laifi ba ne duk wanda zai aurar da yarsa ba laifi ba ne idan hankalinka bai kwanta ba ka sa yaron ya je ya test kuma kai ma ba laifi ba ne duk yadda za ka aura in ka ga hankalinka bai kwanta ba ka je ka yi test ba laifi ba ne malamai sun ba da fatawan halaccin haka a kafa sharaɗi ne a ce ba za a yi aure ba sai da wannan to kaga an kawo wani hukunci sabo wanda Allah bai san da shi ba amma dan hankalinka ya kwanta kar ka je ka jefa yarka cikin bala'i ko na musamman akwai tuhuma tunda wani bawan Allah a ingila yake inda yana ingila ne ya aiko ya ce yana son aure aka zo aka sama masa yarinya aka bashi yan uwansa suka ji labari yan uwansa yan iska masu zina a can tunda su bin karuwai suke yi da tura wannan da waye da sauransu sun san sun san abin HIV na sama is chronic dan can kan dama ina ma magana ya je aure in ma zina zai sai dai ya samu yar uwarsa mai hacce shabi ya je yayi tunda yanzu zinan ma inda aka ci gaba fa duk wanda zai je sai ya bada sai an yi test sai ya bada abin nan ɗinsa na test in ba da HIV a yi da shi in kuma mai HIV ne ya je samu yan uwansa masu HIV amma da yake nan Najeriya ne gidan arha ne ya zo aka sama masa yarinya gangariya baiwar Allah kamammiya inda za ta tafi Ingila suka dauka suka bashi abokanan suka bugo waya wa iyayen yarinya cewa ku kiyaye fa wannan yaron bai da lafiya mu abokinmu ne tare muke kaza kaza kaza yanzu haka result ɗinsa muna da asibitoci kaza kaza kaza kaza kaza duk an masa test ko positive ne bai da lafiya in kun bashi yar ku kun jefa cikin masifa yaya aka yi aka ana magana iyayen cewa suke wallahi hasada ake musu kurin an ga yarsa za ta tafi za ta tafi ingila ne ana so a musu bakin ciki ma kalan ma watakila wasu ma ana abin nan sauransu sai da kyar dan uwanta yayanta ne ya hana abin har an zo airport yarinya ta yi kwalliya da yar jakata jakagal jakagal za ta tafi ingila yaro je airport ya ta ihu ya tsare har jirgi ya tashi ya ce wallahi ba inda aje yan sanda ne sojoji ne ce wallahi ba inda za ta abin da bai yi ba ana gan wannan ana dawa wani wani makwacin ya ce a gaya masa gatawa yar ya bayar kyauta eh kyauta araha Allah ya sauke daka daka ya koyan uwa musulmi wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kuma yanzu abin ya zo ya zama ruwan dare wallahi ya zama ruwan dare shi yasa mu muna faɗa muna maimaita kar ku ɗauka wai din saboda dogon gemun da muke da shi ko da ra'ayin addini da muke da shi mu dai muna jaddada muku wallahi duk wanda zai aure ya aure salihar mace Allah kuwa kuma ko bazawara ce wacce musamman yanzu kaga auren bazawara sai ka shirya I am sorry to say ku yi haƙuri yanayi ne yasa dole mu faɗa wato komin salahar ta ma da addinin ta ma mushkilar ita ce to mijin da ta rabu da shi mijin da ta rabu da shi yaya mijin yake kuma ita wannan zinar da kake gani tsiyarta ba ganewa ake ba wani za ka gan shi da kamala babban riga da komai da komai da komai amma wallahi mazinaci ne to watakila ita tana da salaha tana da addini tana da kamewa amma mijinta ya ɗebo ya sa mata ko kwanan nan akwai kes din da aka yi kwana kwanan nan akwai wata baiwa Allah ta je irin gidan yatta din nan irin irin wannan wani ya zo ya ganta abokin mijin yatta ne ya ga yana so kaza kaza aka zo aka har hada aka yi wannan ana ganin cewa ai yana guri mai maiko aka zo aka har hada aka yi irin wannan auren aka bar ashe malam HIV ne wallahi tana aurensa suna nan tana samun ciki to dama yanzu idan an je irin irin antenatal da ake yi sai an yi wa mace test kafin ma a karɓa haihuwa akwai wurin da ma ba sa ma karɓan haihuwa in kina da HIV ma sai an yi miki test ana zuwa ana mata test ɗin jini sai aka ga HIV positive asibiti suka gaya suka ce ke fa kina da HIV ta ce wa ce ke sai ta fashe da kuka kayya ka suka ce ba kuka ba ga dai ɗa ga kuma HIV suka yi ta mata faɗa me yasa baki zo ba tun da wuri zamu baki maganin da dan ba zai kamu ba saboda yanzu an samu cigaba idan mutum yana da HIV din ma idan ana ba shi wani kwayoyi dan da zai haifa din ba zai fito yana tare da shi ba amma in bai sha magani ba zai iya affecting shi ma ya aka ya aka sai aka je aka samu mijin shi ma ashe yana da shi dama akwai record ma a asibiti dama HIV ne wallahi ba a jima ba ma kafin ta haifa ma ciwo ya kama mijin rashin lafiya kayya kayya kayya ya kwanta kurin ya faɗi ya mutu ciwon ya kashe ta zo babu irin zagin da bata yi wa wannan yadda ta bata ta hada wurin kin cuce ni Allah ya tsine muku albarka da ke da shi din kaza kaza kaza kaza kuma da cikin aka zo aka tafi aka baro ta ya tafi lahira ya bar mata cikin kuma ta dawo kuma da wannan HIV din za ta haihu za ta canja gari ta bar wancan garin za ta dawo wani gari wani bai sani ba miskini a ai ga abin nan ɗanta ɗaya ba ayi wallahi wani haka zai faɗa ɗanta ɗaya ma kuma ya je kwashe ta ka je ka ɗiba ka kai gidanka shi yasa akwai buƙatar addu'a kuma akwai buƙatar taka tsantsan ko ba wani abu ne mutanen banza suka jawo mana wani ya zo yana ta faɗa kaza kaza zai zai yi aure an ce sai ya yi test an yi wane ita ma ta zo tana faɗa an ce za ta yi aure ya ce sai ya ta nace ba wani abu karki damu ba kin san baki da shi ba ai wannan ai mankaba ne daraja ne ma a gare ki bismillah ku tafi ina ce kin san baki da shi me ne damuwa ku tafi ku je asibiti a gwada ke samu ki ajiye result ɗinki ma ki me da shi ID card ma ko ba gaba ne kai kuma mene damuwa ina ce ka san baka da shi ai wannan tuhuma ne an dauki mutane kamar mutanen banza da zaka Allah bana da kyau Allah dai rufa asiri Allah ya fi mana Allah ya fi mana akwai abubuwa da yawa dai Allah ya mana afuwa kurum Allah ya sa mu cika da imani ku yi hakuri mu dakata anan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame ubangiji ya tsare mana zuriyar mu da ƴaƴan mu da matan mu kuma assalamu alaikum da Allah mala ya halatta mutum ya taɓa matar da ba tasa ba kamar dan zai duba ta asibiti bayananta ba sai dai inda larura wannan shine abin da malamai suka faɗa bai halatta ba namiji ya taɓa matar da ba tasa ba sai dai inda larura ko a asibiti ne larura ita ce ba mace ba macen da za ta yi wannan in ba shi ba to wannan ya iya taɓa ta alal larura ce amma idan akwai mace to mace ta yi wa mace allura mace ta yi wa mace aiki inda a ka'idan musulunci ne sai dai kuma a maguzanci da ake yanzu don yanzu za a zo a sa namiji ma yana da duty a gurin mata maza ma suna karban haihuwa a garin nan maza ma da yawa ma suna karban haihuwa mace za ta haihu fa namiji ya zo ya karban haihuwarta iya karban haihuwa kasan karban haihuwa kuwa to ba abin da ba a budewa shi kam a gabansa ma za ta yi ta nishi tana tana wannan in ta kama ma wasu ma su sa wannan su sa hannu su jawo dan duk ana yi a ƙasar nan ba abin da ba yi wannan shi yasa muke gaya muku tura 'ya'yanku su je su yi karatun bokon nan su karanta likitanci mutum in har za ka bar 'yarka ta je ta yi karatu tuni ban ga dalilin da aka tura ka je ta ga wai mace tana karanta PHE fa PHE double major ka tura ta ka sa ta je ta karanta nurse ko irin dan health technology din nan za su dan rage kudan allura ta yi ga nurses din nan ana yi za su taimaka wa al'umma wallahi idan ta yi ikhlasi ta yi dan Allah gudun wanda za ta bayar masu sai kaga wata ila ya mafi gudun wata malama ma za ta bayar saboda yanzu muna da tsananin bukatar mata nurses mata likitoci mun sha faɗa muna maimaita muna ƙalubalantar musulmin garin nan gaba ɗaya duk kano gaba ɗaya duk kishin musuluncin da ake a kano gaba ɗaya har yanzu kano fa ba su da ƙwararrun likitoci mata ƙwaya biyar babu har yanzu manya-manyan likitocin matan guda nawa ne a kano ɗin gaba ɗaya gani likitoci sosai ƙwararru consultant waɗanda sun cancanta su buɗe asibiti nasu ne za su iya warware matsalolin mata guda nawa ne guda biyu ne ko uku in sun yawa duk kano state gaba daya to babu masu kwakwalwar a amma ka je ga makarantu abin nan kaga kaga wannan in dai za a karanta ko kaga su rububi hausa ana karanta hausa islamic studies arabic ko kuma wane ne an haɗo an yi kwalliya an goga wannan an ɗiga wannan wata ta yi waye dan sun zo sun haɗu sun zama kaya sai sha'awar diploma a gunsu kamar me diploma kowa ka ba diploma diploma diploma diploma ga abinda za ku kuje ku taimaki al'umma kuma wallahi karka cewa ba kwakwalwar akwai kwakwalwar akwai kwakwalwar da aka gaskiya wannan ba karamar illa ba ce kuma abin ciwo ne kuma ku galiban samari ba za ku san wannan matsala ba sai ranar da ka yi aure ka ji ko ciwo ya kama iyalinka ranga-ranga ka ɗauke ta ka kai duk asibitin da ka sani a garin nan na maka ban maka na maka jan'u duk asibitin da ka gani a nan gari inda na gwamnati ne akwai asibitocin da na na private ne mata ke taɓa mata akwai su daidai ko a nan garin akwai su ba zan faɗe su ba dan karace na musu talle amma akwai su gaje ka bincika amma asibitocin gwamnati fa wani gurin kana zuwa ma da kaje ma sai a ce kaga malam alaji haka wata kafira nurse za ta ce da kai alaji what do you want can you please give us chance to walk I am sorry in wannan in ta mutunta ka za ta ce I am sorry matar ka fa ka kawo ka zo duba ta sai a ce fita kana gani kato zai zo ya kwantar da ita ko cikinta yana ciwo ko an zo za a mata kaza a buɗe ta wannan zo yana daddana nan namiji ba yana daddana ya daddana ya daddana nan ya daddana nan ya daddana to abin da ya fi komai ma ciwo kaga scanning ka san yadda ake scanning ka taɓa gani yadda ake scanning to yadda ake scanning kwanciya ake a buɗe tumbin gaba ɗaya a samu wani ɗan mai mai ruwa ruwa da ake sawa sai a zuba akan cikin sai a samu wani abu ana shafawa ana shafawa ana shafawa to haka za su bude ta kuma in an zo scanning din mata sai an bude har karkashin cibiyar su tunda anan ake so a sa na'urar ta hasko musamman in ciwon mara take yi to galiban masu scanning din maza ne kuma wallahi dan gadan da ake kwantar da su ake musu scanning din bai kai wannan teburin da yake gabana ba wannan teburin ai babba ne ai matsatsai ne haka zai zo ga kugun sa ganata excuse me haka zai zai dora kugun sa wallahi masu tsantseni ne daga ciki likitoci masu dan tsantseni ne haka daga ciki masu alamar dan addini za a tsaya a gefe haka za ga yana dan rike hannunsa haka yana dan dagewa ba zai taba jikinta ba tabbas akwai likitoci masu addini sosai Allah musu albarka akwai su da yawa amma wasu tantiran yan iska ne to wallahi wani asibitin wasu asibitocin kan arna ne ma mafi rinjayen likitocin ma manyan arna ne a nan garin asibitin yana nan majority arna ne duk likitoci musulmin yawanci suna kasan su ne sai abin da suka ga dama za su yi hukumar asibitin ba za ta yi tunani cewa nan garin musulunci ne ya kamata a lura da wannan bangaren haihuwa ko bangaren abin da sauransu in dai akwai mata kwararru a janibin a sa mata su kula da wannan janibin amma ba komai abu ne mai sauki a wurinsu da haka bai halatta ba sai dai in larura babu namiji ai babu mace wacce ta iya wannan abin amma matukar akwai mace da za ta yi wani abu bai halatta ba namiji ya je ya taba mace sai a hakuri da fatawar haka take da daɗi ko babu daɗi idan ku an yi sai dai a yi istighfari a tuba wani bawan Allah ya je ustaz da abin nan sai yana gadara shi mai addini ne da matarsa da niqabinta da waye ɗinta da shi ma da abin nan da gemunsa da komai ya kai ta asibiti ga shiga ta irin matarsa ɗin nan ne mai kamewa an shiga za a duba ta yana zuwa sai suka shiga ofis a wannan ofis din likitan tare da matar sai likitan ya ce you what do you want you ka ji fadan Allah you sai da ya ce ma you what do you want what sai ce a mata ta ce ta ce kamar yaya mata ka kamar yaya kudu sai rikice mai da turanci please go back please get out please get out kurin in irin rashin mutuncin nan ma gaba ɗaya sai dai na aikin ma gaba ɗaya get out ok sorry sorry ya kama ya fita dole ka bashi guri ya keɓanta da ita kuma wallahi subhanallah unfortunately akwai likitocin da 'yan iska ne ka san 'yan iska ko marasa mutunci mazinata wallahi akwai waɗanda suke kai ba a cewa komai akwai wacce ta mari likitan fa ta bashi mari saboda ya zo abin nan kurin sai shiga mata wani abin da ba to akwai wanda ya zo da ya zo yana duba matar kurin sai sa waya yana daukanta ya kifa ta fa ya kwantar da ita yana duba wani abu ne kurin sai yana daukanta yana mata yana cewa ke ku shekara ki nawa are you married subhanallah to wallahi malam shine wani abun bakin ciki ka tura iyalinka ta tafi asibiti baka da kwanciyar hankali to ya za mu saka mu ke yasa duk kasar da ake tafiya ba a tsarin musulunci ba sai an ga bakin ciki da bacin rai amma yanzu in misali irin kasashen saudiya ne da kake alhamdulillah akwai aminci akwai asibitocin da daman mata ne kai ko mijinta ne ma ko tsallaka baka isa kai ba ko me mata ne komi mata ne zalla kuma akwai 'ya'yansu sun ɗauki nauyi sun biya musu gwamnati ta ɗauki nauyi ta tura su kasashen waje sun karanto likitocin suna ɗaukar nauyin 'ya'yansu suna suna suna zuwa su taimaki al'umma mu fa anan yanzu akwai wani chairman din local government da ya tunani yace bari a local government ɗinsa a ba su a ba shi the best student a cikin mata dan Allah ba ra'ayi yayi ba a duba makarantun secondary a zaba masa best student a cikin makarantun mata waɗanda suke da kwakwale yace local government za ta ɗauki nauyin ku ku je a ku karatun likitanci ko a Najeriya ko a waje za a iya yi ko ba za a iya yi ba lokacin gaman ta dauki nauyin su tunda ƴaƴan talakawa ne suna da kwakwalwa amma ba za a iya ɗaukar nauyin su ba misali idan wannan lokacin gaman din ta yi ta dauki nauyin mutum biyar ba ta rage ba duk inda suka shekara goma shekara kaza suna yin likitanci in sun dawo ba za su taimaki al'umma ba to wannan lokacin gaman din mata yi waccan mata yi waccan mata ba sai ga an samu ci gaba ba amma babu babu duk ihun siyasar da suke wannan tunanin kwakwalen su ma a daskare suke babu wannan tunanin ma kwata-kwata kuma wannan shine abin da zaka taimaki al'umma ka agaza musu to abun ya gagara Allah ya sauwaje wannan ce da Allah malam zan iya yin sallar jana'iza ba tare da alwala ba a a an ita ma sallah ne za a iya yi da taimama an ba alwala eh za a iya yi sallar jana'iza sallah ce da haka bai halatta a yi ta babu alwala ba wanda suke cewa a yi ba alwala wannan ba magana ba ce ba da Allah akram kallah mutum ne ya sai kaya a wajenka da ya sai kaya a wajenka sai ce ka bashi receipt ka zo zaka rubuta receipt din sai ce a a karka rubuta ka bashi shi zai je ya rubuta da kansa kuma kai ka san cewa karawa zai ya halatta ka bashi bai halatta ba a kai in banda kai ma da rashin tsari ai ya kamata kowane receipt akwai duplicate ai ko ba ka bane da ya zo ya sai abu za ka bashi receipt akwai duplicate sai ka ce to za ka rubuta masa sai ka rubuta iya abin da ka sayar masa shi za ka rubuta saboda in ka rubuta masa over kai kuma idan an zo yin lissafi za ka shiga matsala ai idan ka sayar masa dubu biyar ne ya ce ka rubuta dubu goma to ina za ka cika dubu biyar ɗin an ka zo da lissafi fi sabilillahi kaga ba daidai ba ne bai kamata kurin kuke taimakawa ha'inci ba idan har yana son receipt to ka rubuta masa receipt iya abin da ya siya amma ya sa ka ka ƙara kuɗi don ya je ya karɓo kuɗi kaga ka taimake shi ya ci haram tunda wannan kuɗin da zai karɓa ba halal ba ne haramun ne to kaga bai halatta ba da ku kiyaye wannan kuma ana yi da yawa musamman a saya ko a kamfani in za a sha mai ko an je an yi aiki a mota ko na makamanci wannan la ya juz haramun ne kuma ku ji tsoron Allah ku tsarkake neman abincin ku garam kallawa mace ce da take yawan zubar da wani farin ruwa a gabanta shin menene matsayin sallarta za ta rinka yin alwala da tsarki wannan farin ruwan da yake zuwa idan ya yawaita yana zuwa kuma shikenan za ta cigaba da yin sallarta sai ta je gurin likita wani abu ne da yake zubowa a gaban mata haka lokaci bayan lokaci in ya yawaita a je gurin likita in kuma lokaci lokaci ne da lokacin da ya zo sai a je a yi tsarki da Allah malam mutum zai iya yin sallah biyu da taimama ɗaya misali nafila da farilla ko farilla biyu ko nafila biyu ya halatta ita fa taimama da ita da alwala duk ɗai da taimama da alwala duk ɗai ba su da bambanci abinda za ka yi da alwala za ka yi da taimama shine zance mafi inganci a tayammu mubadalu wudu taimama canjin alwala ce za ka iya sallah ɗari da alwala ko to za ka iya yin taimama ka yi sallah ɗari da taimama wannan shine rajihin magana akwai malaman da suka ce in sallah ɗaya ta yi ta yi expire wannan kuma babu hujja a kai Allah musu rahama babu dalili akan magana tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa malam ina yi maka fatan alkhairi malam ina so ka ja hankalin wasu daga cikin ɗaliban wannan majalisi mai albarka suna da islamiyya da suke karantarwa amma duk shekara sai sun yi maulidi kuma a yanzu haka suna cikin masallacin nan to kun ji tsakani da Allah magana ta gaskiya ɗalibi dai ɗalibi na sunna da yake zuwa yana sauraron malaman sunna yana sauraron karatu wala abun kunya ne a ganka kana maulidi ai maulidi yanzu ya zama ƙauyenci ma ba a yi ma ƙwarai da gaske gobe ko magana sama ba ma yi ba saboda saniya ne ka riga ka yanka ta in ka yanka ta tana ta shure shure za ka hana ta shurawa ka gama yanke ta ta gama shurawa ka ɗebe ta ka feɗe ta ka je ka gyare naman ka daka ya kamata ku ji tsoron Allah yanzu wace irin ayoyi ne ba a jawo muku wani irin hadisai ne ba a jawo muku wani irin maganganun malamai ne ba a gaya muku ba wani irin tarihi ne ba a kawo muku wani asalin wannan maulidin cewa ba addini ba ne ba ya ishe ka yanzu kurun ka shiga garin nan ka je ka gani yanzu ai watan maulidi ne ake ko ba kamar yau nawa ne ga wata muka ce yau sha takwas amma wallahi zaka kamar ma bayi ake ba kullum sai Allah ya karya abin kullum kullum maulidan da ake ganin ana taro ana waye har gwamna ake gayyata har mai kaza kaza sauransu duk kwanan nan sun yi kaje ya gani da sai an toshe hanya an yi kaza yanzu hanya guda ɗaya ma ba ta ba iya toshe ta sai dai kurin a zo a sa bana a zo a sa karafuna a sa waye a sa waye ba kowa yanzu dabara ake sai dai a samo yar alawa din a zo a dawo yara ana rarraba musu amma duk reasonable mutum mai hankali wallahi bai zuwa saboda ba ta lokaci ne zagin mutane kudin suke a wurin cin mutuncin mutane suke a wurin ko kuma su zo su yi ta wake-wake to wanda yake da aikin da zai yi yake da abin da zai yi shi zai je zauna irin wannan wuraren babu dalili babu hujja kai kuma yanzu a matsayinka na bawan Allah da ya kamata a ce kuna daukan sako kuna isar da shi kuna sa yara su zama yan sunna kuma a ce kai za ka zo ka je da kai ake tsayawa ake yada bid'a wallahi kun ci amana addini wallahi wallahi idan kuna nan gurin wallahi in dai mutum yana jin irin wa'azuka da ake yi kuma ya je ya daɗin aikata wannan wallahi tallahi sunan sa maciyin amana ba ka da wani uzuri dan ba tilas aka yi maka ba zai iya yiwa watakila islamiyyar ba ta ku bace hukumar makaranta suna yi shikenan sai ku ce hukumar makaranta ku ba za ku yi ba ranar da za a yi baraka je ba tunda baraka iya hanawa ba amma a ganka da kai ake lika ana hula za su ela acha acha acha ela ela a gurin maulidi na abin kunya ne wannan wallahi ba daidai bane ba daidai bane ku ji tsoron Allah ku gyara ku ji tsoron Allah samari ku yanzu fa abokanan tafiya ku ku so ake a ganku ku ne za ku rinka daukan sako kuna yadawa inda ba ana kuna shigarwa kuna shigarwa ko ba ka bane kuna da'awa amma ka zo kana taimakon dan bid'a akan bid'a sa bid'a da ta riga ta mutu warwas ta sha kasa ai ba daidai bane kun fahimci wannan to da ƙarshe ana buƙatar yan uwa su taimaka da addu'a ta musamman in ba ku manta ba mun daɗe muna ta cewa a taimaka wannan masallaci mai albarka a sama masa kafet kowa da yawa in yaji yanda ya zauna da na san akwai dan canji ko ba ka bane kana shigowa masallacin ma zaka ji dan kanshi kanshin sabon wani abu to ashe an dan samu canji kenan to ala ayyi hal akwai buƙatar addu'a ta musamman ga wannan bawan Allah da bai buƙaci a faɗi sunansa ba da ya wannan aiki na alkhairi to haka ake so mutane su yi amfani da kudin su wajen taimakon addini ubangiji muke roƙo Allah ya masa albarka Allah ya yawaita masa arziki wannan shimfiɗa da ya a nan gurin muna roƙon Allah ya masa shimfiɗa gidan aljanna mu din ma da muka zauna akai Allah ka mana shimfiɗa gidan aljanna kowa da kowa Allah biya masa bukata shi kuma Allah ƙara masa ƙarfin gwiwa taimako da agazawa kuma muna fatan nan gaba insha Allah ta'ala kuma za a daɗa taimakawa kaga yanzu an sa kafin saura kuma a tsaya a gyara mana sautin masallacin ne ranga dau yawwa da fenti kuma kaga fa masallaci yana buƙatar fenti da sauti da fenti wannan zai kyau a sama wa gurin haske masallacin ya kamata a ga haske ko ina da ko ina inji mai karfi babba wanda zai ɗauki gurin a ga haske haske haske ma'anawi da hissi a ga haske na haske sosai kuma a ga hasken aƙida yana tashi insha Allah ta'ala da haka muna masa addu'a Allah saka masa alkhairi to ba shi kadai ba ma akwai wani bawan Allah shi ma kuma wanda yake gina mana kwata da da da da kwalbati na masallacin mata akwai mai wannan aikin gina kwata da kwalbatin masallacin mata mune masa addu'a shi ma Allah ya saka masa alkhairi Allah ya bashi lada kuma shi ma Allah ya gina masa gida a gidan aljanna kuma Allah ya yawaita mana irin waɗannan gaskiya irin waɗannan suna karfafa wa masu da'awa karfin gwiwa kullum idan ana da'awa to sai kuma malami yana karantarwa yana kokari ya bada lokaci kuma su kuma masu hali su ma suna ciccibarwa suna ciyar da abin gaba sai ka ji kana da karsashin yi amma kullum a ce abu kullum a talauci a talauci dinnan kuma akwai masu wadata kaga ba daɗi ina fatan shi ma masallacin matan an duba shi an masa wannan ko to a duba sha'anin su shi ma su ma masallacin matan ya kamata a taimaka kuma mun sha faɗa muna maimaita masallacin matan ya kamata a bai security sosai a haskaka wurin ya zama yana da haske saboda iyalan mutane su zauna cikin aminci yawa kuma lalle ne a samu wadatattun yan agaji waɗanda za su za su rinka zama a gurin suna kula da wurin saboda ba dan komai saboda abin da ke zuwa ake dawowa wannan dan karatukan da ake wasu ba sa so wallahi wasu ba sa so wani iya bakin ciki in ya ganka kana tafowa zaka zo kai karatu nan wasu ba sa so duk abin da za su yi su lalata abin za su iya yi ku kusan da wannan muna da makiya muna da abokanan gaba da haka kar mu rinka zama kana zuba ba mu da tsari ya kamata a ce muna da tsaro a ko'ina tsaro gurin abin hawanmu tsaro mu kanmu a cikin masallaci tsaro a gurin iyalanmu amma a je a tara mata suna jin karatu ba kowa a wurinsu ma daidai bane da haka gaskiya ni ina ba da shawara daga nan ya kamata mu ramu shi wannan masallacin na sabuwar gandu ya kamata kuna da yan agaji standby tsayayyu na masallacin tsayayyu bayan waɗanda ake da su a daɗa ƙara don sun yi kaɗan gaskiya masallacin juma'a guda a ce babu wadatattun yan agaji waɗanda za su rinka taimakawa kaga ai ba daidai bane akwai su amma gaskiya sun yi kadan suna kukan aikin ya musu yawa kuma ga samari nan ana tattare da su da yawa da haka gaskiya tsakani da Allah yana da kyau mu samar da wannan musamman matsalar security din nan tana da amfani to babban security zai ce maka an haskaka guri ana ganin kowa ko mutum matsiyaci zai zo ya barna dai an hango shi tun daga nesa da sauransu to muna musu addu'a Allah saka musu alkhairi jama'a muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik